أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء to an dan an kara an kara an to waskur ubangiji subhanahu wata'ala yace da tuna iz qulna lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku kullihim gaba su wannan magana magana ce da Allah ya faɗa wa gaba ɗayan mala'iku aka ce da su usjudu li adama ku sujada ga annabi adam ku sujada ga annabi adam sujuda tahiyyatin gaida sujada irin ta gaisuwa bil inhina'i ta fuskar sunkuyawa ku sunkuya dan yin gaisuwa da annabi adam shi yasa a sannan ya zamo shi annabi adam shi ne wanda aka nufa da sujjada ya tunda gaisuwa ce aka yi masa kenan gaisuwa ce aka yi masa au sujuda ibadatin ko ku sujjada irin sujjadar ibada lillahi ibadar da yake Allah aka nufa da ita amma fa ila adama annabi adam an sanya shi shine alkiblar sujjada taku annabi adam ya zama alkiblar sujjada ne a sannan ba wai shi aka yi sujjadar ba ta karimatan lahu an sanya annabi adam ya zama alkiblar sujjada don a nuna girmamawa a gare shi kamar yadda ake yin sallah zuwa ga ka'aba da ake sallah ake fitar da ka'aba ka'abar ake wa sallah a'a ba ka'aba ake wa sallah ba Allah ake wa sallah shi yasa fuskantar ka'aba wato sallah ce ga Allah ake ita ka'aba alƙibla ce da ake fuskanta don yadda da fifikonsa cewa ku nuna ku yi haka ɗin don yadda da fifikonsa shi can su da tahiyyatin ɗin mansubi ne bisa cewa mafuli ne mutulake mafuli ne mutulake wanda yake ya nuna nau'i ko ya nuna nau'in sujjada ta don ko itirafin bi faralihi yake mansubi ne bisa cewa maf'ulun li ajalihi ne maf'ulun li ajalihi ne to al'umma gaba ɗaya sun gamu cewa sujada wato da aka yi ga annaba adam ba wai bauta masa aka yi ba ba abun bautawa sai Allah shi kaɗai ne abun bautawa ko sai dai ya zamo imman hina'un ko dai sun kuyawa ne kamar yadda baibaye suke gaida junansu wanda ba larabawa ba sun saba wajen gaisuwa su sunkuya na wato da wannan shine aka samu wasu a cikin malamanmu kamar shehu ma'an sani kafin ga ya zamo farkon tashin lamarinsa baya son haka saboda ganin an ce ai al'ada al'ada ce wadda take ba ta larabawa ba shi yasa me yasa za a yi haka har aka kai maganarsa wajen shauman salga shauman salga ya kiran sai tambaye shi yake cewa kai an ce baka kaza baka kaza ce to ai gashi abin da aka faɗa a gaba da ita shauman salga ya shiru bai ce masa komai ba bai ce kayi ba bai ce kakkai ba shauman sani ya ce sai da Allah ya gama shi da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da ya zama duk lamarinsa ya mayar ga shehu ibrahim ya tambayi shehu ibrahim game da irin wannan sai shehu ibrahim ya ce ai duk abin da zai bayu zuwa a samu rashin fahimta a bashi shi yasa in ya zamo rashin sunkuya wannan zai bayu zuwa a samu rashin fahimta ko a ga cewa ba kai ladabi ba to ka sunkuya da sunkuya wannan dai ai ba ibada ba ce masu cewa ma ibada ce su ma sun dawo sun ce a ai kuskuren fahimta suka yi ba wannan ba a ce masa ibada ba ba a ce sujjada ba sun kuya wannan ai ba a ce sujjada ba ce so da yanzu suna faɗar haka su ma to koko an ajiye shi annabi adam ne a matsayin alkibla kalka abati kamar da aka ajiye kaba a matsayin alkibla ruwan akawa a ce eh ce annabi adam an ajiye shi ne a matsayin alkibla shi ne zancen da ya fi ƙarfi hakika ubangiji ya shafe baki ɗayan wannan ba wani wanda yake zama wa alkibla da za a duba a yi sujada in ba ka'aba ba ka'aba ita ce kawai Allah ya ajiye ta a matsayin alkibla tun da aka shafe fuskantar baitul makadisi ya komo sai ka'aba kadai ake fuskanta yanzu kadai wanda za a fuskanta a yi sujada shi yasa kuma ba dama a ce za a yi sujada ga wani da sunan wai an sanya shi alkibla wata ran shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya je unguwa wani gari ya dawo a bayan fas zai shigo cikin fas sai wani ya sai wata ta ganshi sai ta sunkuya har ta dora goshi a ƙasa ya ce da ita ka farci kuli a shaɗu Allah ilaha illallah a shaɗu annabi Muhammadu Rasulullah wannan abin da kika yi kin yi abin da ba daidai ba a musulunci dole ki aikata abin da zai nuna kin dawo musulunci magana tana nan a ifadatul ahmadiyya to fasajadu mala'ikun nan gaba ɗaya suke sujada illa iblisa sai ko iblis wanda shi yana tare da su amma ba a cikinsu ba wai jinsin mala'ika ba ne a'a zamansa ne tare da mala'iku yana ibauta wa Allah tare da mala'iku ko abul jinni shi ne uban aljanu a ba yaƙi inta na amiyar sujudi yaƙi yin sujjada wata gabara ya yi girman kai ya yi girman kai an an yi tahizahu daga yarki annabi adam musulatan tsanantuwa fi ibadatin rabbihi a cikin bautar Allah ya nuna cewa shi gaba ɗaya ba zai yi sujjadar yana fuskantar annabi adam ba wa kana min al-kafirina shi kan iblis ya tabbata a cikin kafirai fi ilmin lahi Allah ya san haka tun fil azal cewa duk ibadan nan da Iblis yake to amma a ƙarshe zai kare ne a matsayin kafiri yasa kuma ake cewa wannan abu da ya afku ga Iblis ya isa mununiya ko matashiya ga kowa kadda dan kaga a yanzu Allah ya hore ma kana biyayya gare shi kana ibada wannan ya sa ka ringa ji da kanka ka ringa kai ganin kanka kai wani ka ringa tunanin ya ƙarshe zai zama ka dinga tunanin ya karshe zai zama dan iblis din nan ya shekara dubbai yana bautawa Allah tare da mala'iku wanda a mala'ikun nan ba mai ibada kamar tasa amma a karshe ga da yanda ya kare shi yasa karshe ita ce babba a baki suna shi yasa koyaushe bawa ya ringa tunanin ya karshe zai zama kada ya rubu da wani hali da a yanzu yake cikinsa da irin halin da kake cikinsa in Allah ya nufa sai ya juya shi ya koma ba haka ba wal iyazu billahi rike imanin naka ko rike biyayya ga Allah da kai ba da ikon ka bane ba da dabara ka bane da horewar Allah ne da da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala aw bi radihi amra ko ko da fuskar mayar wasa umarni da aka ce yake shi ba zai ba an ce yayi ya ce shi ba zai ba da wannan ne yasa ya zamo kafiri domin duk wanda aka ce ya yi to don ya ka
ba wai ya ce ba a a ne kawai to wanda ba a ce ko ya yi amma bai ce ba zai ba wanda ba a ce ya kafurta ba ya yi laifi amma dai bai kafurta ba amma ba wai ya ce ba kuma a aiki
da annabi adam ya zama a cikin aljanna ba ta baya tare da munisin wanda zai ɗebe masa kewa ya zama baya tare da wanda zai ringa ɗebe masa kewa wannan yasa aka halicci sayyidatuna hawwa'u matarsa daga hakarkarinsa na hagu an halicce ta ko alhali yana barci ya barka yace da ita wato ce ke ta ce aini matakka ce matakka ce Allah ya mata ilhama cewa ita an halicce ta ne don ta zamo mace don ta zamo mata ga annabi Adam wa kulna
وكلا منها ربدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا muka ce da annaba adam tare da matarsa hawa ya adam ya adam kuskure dan tawzukan janna ka zauna kai da matarka ku zauna a cikin aljanna matar taka ko ita ce hawa bil majdi da alhamza a ƙarshe bayan alifin ku zauna aljanna ai jannatul huldi aljanna ta dawwama wa haya ita aljannan nan tana burbushin sama ta bakwai yanda shawabla yake faɗa ne ta tafsiri fa fi sama'i jannatu wal khulqu fi nari jamma wal asawul wa qabu ita aljanna lalle hujoji sun nuna cewa a sama take amma akwai sabani da yawa a game da wuta a ina ita take amma dai zancen da yafi inganci ma shine ai tawakkufi ta a ce ga inda ita wutar take a bar lamarin ga iya ga sanin Allah tabaraka wa ta'ala to ma'anar uskun ka ci gaba da zama lazimin ikamata ka ci gaba da zama ka lizinci zama domin san da aka faɗa masa ai yana zaune ne a cikinta ba wai ana nufin ka farar da zaman ba eh ba ana nufin ka farar da zaman ba dan san da aka umarce shi yana zaune ne a cikinta wal amru kuma ne anan da aka ce uskun ya zo ne don izini shi amri yakan zo don ma'anoni wajen guda talatin wanda shawab layi dan fodo ya kawo wajen guda ishirin da biyu a cikinsu a miftahu tafsiri jalaluddin suyudi ya kawo wajen guda ishirin da takwas shi kuma wato a cikin kaukabus fadi a cikin kaukabus fadi amma dai ya zo don nuna umarni neman a yi to wannan shine hakikarsa in ya zo ba don haka ba kamar a nan to ya zo ne a majazi ya sa zanna uskun din majazi ne wa kula min ha ku ci daga aljannar min simari ha daga 'ya'yan itatuwanta ragadan ci mai yalwa aklan wasi'am ci wanda yake mai yalwa la hajar fihi ba inda aka tsare muku aka ce banda nan ko ina ku a iya ce har su ce su ma duk inda ku so amma min ayi makani min aljannati a ko ina aljanna kuke so ku a iya ce la tariqa alaikum ba tsare muku ba ba ce banda nan ba amma wala ta karba hazi shajarta wannan bishiyar ka kusace ta bil akali minha ta fuskar ku ci daga gare ta wasu suka ce alkama ce au gairuha wasu suka ce ba alamar bace wata bishiya ce daban kada kuna mina zalimi da sababin ku satarta sai ku zamo kuna daga azzalimai al'afina masu saba wa umarnin Allah an fi ma wanda suka cuci kawunansu da bi muhalafati da saba wa umarni na bi muhalafati da saba wa umarni na wato ba abinda bawa zai yi cuci kansa irin ya saba lamarin Allah domin kun ya saba lamarin Allah ya saba lamarin Allah ya jawo wa kansa bala'i wanda ba makawa duk saban da aka yi wa Allah in ba an gamu da yafewar Allah ba sai an ga sakamakon haka a duniya da lahira zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat yadin nas wa ma asabakum min musibatin bima kasabat yadikum wa afu an kasir wa afu an kasir shi yasa ba abin da bawa yake cuci kansa irin sabawa Allah fa sala ilaihi mashaitan sai shaidan ya samu saduwa zuwa gare su bayan an kore shi daga aljanna Allah shi ya san ta wata hanya shaidan ya bi ya sadu da su ana faɗar hikayoyi da yawa a nan amma daidai hikayoyin da aka ake ambato ba wadda take tabbas shi yasa a kowar sanin haka ga Allah shi ya fi Allah ne ya san wata hanya ce dan ya bi ya sadu da su lashin zai magada shaitan din akwai hanyoyi da yawa ai da suke bi su sadu da wanda suke so su bar da shi sai ka gama cewa ka killace iyalin ka ka abin nan amma kuma iyalin da ka suna dakunan su za a sadu da su eh za a akwai hanyoyi da yawa na a sadu da su ko kaga ai ana kwatanta abin da shi wancan shaidan din na asali yayi babban shaidan yayi wajen banna mabannaci ba irin hanyar da ba zai bi bai banna ba irin hanyar da ba zai bai sada bannarsa kuma ga wani wa qala li adam iblis shaidan yace da annabi adam ba na nuna maka bishiyar da in ka ci daga gare ta ba za ka ci dawwama a nan ya rantse wa annabi adam ya rantse wa Hauwa da Allah shi iblis cewa innahu nasul lahuma maganar nan da yake faɗa musu siya yake musu yanda Allah zai faɗa mana nan gaba a cikin suratu al-arafi wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina wannan yasa yau da reso suka ci daga gare ta ba su ɗauka wannan ita ce ainihin wadda Allah ya hana su daga gare ta ba sun ɗauka hannun daga ɗaya ne ba su dubi cewa hannun daga nau'i ne ba فأذل لهما الشيطان والشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين fadar lahumar shaitan shaitan ya darzar da su iblisu iblis ya darzar ya darzar da su azhabahuma ya tafi da su anha daga aljanna ya sabauta abin da yake zai zamo fitar su sababin fitar su daga aljanna shi yasa nan da aka dangana ihrajin ga shaitan majazi ne anha daga aljanna anil jannati daga aljanna bi gururihi ta fuskar yaudinsa yaudararsa ba da huma ya fidda su in ma kana fi daga abin da suke cikin sa da aka dangana farko ga shaitan majazi ne a kale minan ni'ami abin da suke cikin sa na daga ni'imomi wal karamati da girmamawa ta Allah kuma wannan abin da shaitan ko iblis ne ga annabi Adam da matarsa Hawwa abin da ya rantse kenan a gaban Allah sai ya ci gaba ga yi ga 'ya'yansu shi yasa koyaushe ya ga ɗan adam yana cikin wata ni'ima musamman ni'ima daga Allah tabaraka wa ta'ala to Allah Allah yake sai ya raba shi duk yanda za a ya raba shi da wannan ni'imar ko da wannan matsayin sai ya yi shi yasa Allah yake faɗa mana cewa mu gane shaidan babban maki ne namu ya kamata mu zauna da shi a matsayin maki inna shaitana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwwa alam ahad ilaykum ya bani adama Allah ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin to wa qulna muka ce da su ibidu ku sauko ilal ardi zuwa kasa ko tamaltu ma alaihi tare da abinda kuka kunsa min zuriyyatukuma daga 'ya'yanku aw antum aw iblisu ko ko da aka kawo jami'in ana nufin annabi adam da hawa da kuma iblis to yasa aka ce ibidu ba ibidu da ba'rukum alhali sashen ku ba'ru zuriyati sashi a cikin ƴaƴan ku libarin adu masu gaba ne ga sashi ƴaƴan nan da za ku haifa gashi dai duk daga gare ku suke amma sai an samu gaba tsakaninsu me ke jawo ake samun gaba tsakanin ɗiyan adam tsakanin 'ya'yan adam saboda zaluncin sashen su ga sashe zalunci shi ke kawo gaba idan da kowa za a bashi haƙƙinsa ba abin da zai kawo gaba ba abin da zai kawo gaba shi yasa koyaushe ana ƙoƙarin a yi maganin gaba ko kiyayya ko faɗace-faɗace to babban abin yi a bar zalunci a yi maganin zalunci in an maganin zalunci to an maganin wannan gaba ɗaya awil adawati ko ko gabar wadda take tsakanin mummune da iblis har abada mummune abokan gaban iblis ne har abada iblis abokin gaban mummune ne wala kun filari mustaqarru kuka za a ba ku matabbaci a duniya maurin karari da ku da 'ya'yanku za ku samu wajen da za ku zauna a duniya a lawace ha bisa fuskar ƙasa ko ku za a ba ku matabbata a kaburbura ko ko za a ba ku kararun zama tabbata wa mata'un da jin daɗi bi ma fiha za ku ji daɗi da abin da yake cikin duniya ilahinin haƙi zuwa wakacin da ajalin ku zai ƙare wakacin ƙira'i ajalikum haƙi zuwa wakacin ƙarewar ajullan ku kaga anan hinin wato an kawo shi ana nufin haƙi zuwa ƙarewar ajali haƙi matuƙar rayuwa kenan wanda shi hinu a ƙur'ani akwai inda aka yi amfani da shi irin wannan yana nufin karewar rayuwa gaba ɗaya akwai kuma inda aka yi amfani da shi ana nufin shekara arba'in akwai inda aka yi amfani da shi ana nufin shekara ɗaya akwai inda aka yi amfani da shi a ƙur'ani ana nufin kwana ɗaya ko yini da dare shi yasa aka samu saɓani tsakanin malamai idan mutum yake wallahi ba zai zance da wani ba hinan hina to zuwa yaushe ne in ya zance da shi za a ce bai kafara ba wato bai kari ba a rantsuwarsa kafara ba ta kama shi ba za a samu sabani malamai suna faɗa wata kaya a nan cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama akwai wanda ya rantse cewa ba zai wani abu ba hina ya faɗi kalmar hinu din nan sai abin ya dame shi sai je tambayi sayyidina abubakar sai na abubakar da Allah ta lanu sai ce da shi ka je kakai abin har iyaka rayuwarka da ya fito sai ji zuciyarsa da ya kamata ne masa gaigai yanzu na abin za a ce ya bari har iyaka rayuwarsa zai ta wajen sai da na'uma ya tambaye shi zai zama ce da shi ka je ka bar aikatawa kakkai wannan abin nan da shekara arba'in in shekara arba'in ta wuce ka iya yi ba komai ba kai kari ba a ran zuwarka sai ya fito da wajen sai nama zuciyarsa dai ba ta samu nutsuwa ba hankalinsa bai kwanta ba sai ya je wajen sai usman ya tambaye shi sai sai na usman ya ce to ka je ka bayar aikatawa shekara guda bayan shekara guda in ka aikata ba komai duk da haka zuciyarsa ba ta kwanta ba sai jojin sayyidina ali radiyallahu ta'ala ya tambaye shi sayyidina ali ce kamar yau da gobe yau da gobe yau wannan yini da wannan dare gobe din kai shi kenan ka iya yi ba kai kare ba mutumin nan da ya fito sai ce to ya manyan sabai amma tsakanin su an samu sabani akan matsala daya sai jojin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya aika aka kira su duka da suka taru sai yace da abubakar kai ne yasa kace ya bar aikata haka tsawon rayuwarsa sai ce aidan naga ubangiji subhanahu wataala ya ce wala ta'lamunna na ba aku ba da yin wanda ba da hinin ina ana nufin bayan karewa ajalin ku ashe iya ahinu yana nufin karewa ajalin mutum har zuwa karewa ajalin mutum sai ce da sai na maka ko me yasa kace shekara arba'in jarin naga Allah subhanahu wataala ya ce halafe alal insani hinun min ad-dahri hinun a sannan ku an ce shekara arba'in ake nufi shi yasa nace shekara arba'in yace da sayyidina Usman to me yasa kai kace shekara guda yace ai naga Allah ya ce tuti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha ita ko a bishiyar dabinan nan duk shekara ne take yaya a duk shekara yaya take shi yasa nace hinu dinnan shekara ce yace da sayyidina Ali to kai ne yasa kace yini daya da dare daya yace ai dan Allah subhanahu wata'ala ya ce subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna sai manzo Allah yace kullu ashabi kan nujum bi ayyihim qutadaitu muqtadaitu ai ba ki dan sahabbaina kamar taurari ne kowa a cikin su kuka koyi da shi kuna kan shi sannan aka ce yace da shi mutumin ka je aiki da fatawar sayyidina ali eh yace je aiki da sayyidina fatawar sayyidina ali mu a masabar malikawa in yi zuwa irin wannan shekara guda ake cewa yadda mai mutasar yake faɗa wasanatun fihi ne wasanatun fihi ne in yi rantsuwa la af'alu kaza hinan sai a ce ya bar aikatawa shekara guda in shekara guda ta wuce ya aikata ba za a ce ya yi kari ba amma in ya aikata kafin cikar shekara to sai a ce ya yi kari sai yasa mu masabar mu kenan kamar bisa fatuwar sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhum ajma'in take to a wato wakata wakata karewa dillan ku bil mauti da mutuwa aw ila yawmil qiyamah har zuwa ko ko har zuwa ranar alkiyama fatalake adam
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم da fatalake adam annabi adam ya karbi a haza ya karbi kalimatin kalmomi daga wajen ubangiji alhamahu iyaha ubangiji ya masa ilhamar kalmomin nan wahiya kalmomin ku su ne rabbana zalamna anfusana wa idan ka yafi lana wato tarhamna lana kunnan min hasirin wanda za a faɗa nan gaba a cikin suratul arabi ya addu'a da ita wato nan da suka kewaye wannan aya raba na zara na amsana da suka kewaye ayoyin da ake fassara da gyara a kai irin wannan ba kewayewa ɗaya ake musu ba don wannan an kawo ta ne ba a wajen ta ba kewayen wadda ake yi akan yi iri daban ne amma su kaga iri ɗaya suka yi da shigen ayoyin da ake fassara ko sai yasa yana bukatar a gyara wato a bambanta su cewa wannan aya ce aka kawo ba fa a wajen ake ba an kawo ta ne don bayanin wani abu fataba alaihi sai ubangiji ya karbi tubansa kabila taubatahu ya karbi tubansa wa mar'atuhu matarsa hawwa'u tabi'atu lahu mai bi ce gare shi a wannan innahu huwa tawwab hakika ubangiji shine mai yawan karbar tuba kasuru kubuli tawbati mai yawan karbar tuba ala ibadihi ga bayinsa marratan ba da marratin a maimaice ba a kankautawa duk sanda bawa ya tuba ga Allah sai Allah ya karbi tubansa ko da mara tuban ta yawaita ba a kiran wani Allah a ce masa tawwabu mai yawan karɓar tuba dan in ba Allah bane in an masa aka aka tuba ya karba aka sake aka tuba ya karba to aka ci gaba da yin haka ba zai karba ba zai ce ya ya ya abin amma sai Allah subhanahu wataala ko Allah Allah yake bawansa ya komo gare shi lallahu afrahu bi tawbati abdihi mu'min min ahadikum idza wajada rallatahu illa iyaka akan kira bawa shi ma tawwabu bi ma'ana tasiru tawbati wanda duk sanda yayi laifi ya kan tuba kamar yadda nan gaba zai zo a wannan surar fa idza dadda har na fato na min hasu amarakumullah inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina to akan kira bawa shi ma tawwabu da ma'anar cewa mai yawan tuba yanda sai da gani na sai yake faɗa huwa la huwa tawwabu bal huwa anta la anta almutabu alayhi ya misabu to arrahimu mai yawan jin kai almubaraku sai rahmat bi mai samat ka cikin jin kai gare su wannan abidu min ha منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا muka ce da su ihbitu minha ku sauka daga gare ta min aljannati ku sauko daga aljanna jami'an gaba ɗayan ku kurila an maimaita saki da nan karfafawa awwalu sauka ta farko daga aljanna ne zuwa sama ta duniya wato nan din da gyara awil hubudul awwalu awil hubudul awwalu ko ko da bambanci tsakanin su sauka na farko min aljannati daga aljanna ne ila sama'i duniya zuwa saman duniya wasani na biyu kuwa min sama'i duniya daga saman duniya ne ilal ari zuwa duniya daga sama ta farko ne zuwa nan duniya wato akwai a awil hubudul awwalu ko sauka ta farko to bai ma ta na kun shi yasa fassara da yake akwai fassara da take ganin hubudin diddai ne da wancan da aka ce ibidu ba a rukun libarin adu da kuma wannan da aka ce ibidu min ha jami'an diddai ne to ya zama kenan maimaita wadda aka yi dan takidi ne akwai kuma fassara da ta ce a ba ɗaya ba shi yasa maimaitawar ba takidi ba ne kowanne ya zaman sa kenan ya zama an samu abin da malaman usulul fiqh suke kira tasisi kenan tasisi wanda mukabilin takidi ne ko sai ma ta na kun minni hudan ko dai shari'a za ta zo muku daga gare ni ai fa in atakum minni hudan sai idan shari'a ta zo muku daga gare ni ta fuskar aiko manzanni da saukar da littattafai kamar da riya budaya wanda iya bi shari'a ta fa amana e imani wa milal da ta yi aiki da bi na fala hawfun alaihim to wannan ba tsoro gare su a lahira fil mustaqbal ko anan gaba ma tun anan duniya in sai ai dai ga Allah kacin anan duniya ma ya zauna lafiya ya zauna lafiya man amila salihan min zakari na wunse wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba ba abin da yake tawowa ba wa shiga uku sai ko rashin tsayawa aiki da shiryar Allah wanda kin aiki da shiryar Allah kike jawo bawa ya fada halin kakani kayi fadakun alayhim to wanda suka haka ba tsoro gare su a nan gaba wala mu ya zanu su kuma za su bakin suke bata lahirat a lahira in sun je wa alama hallaku ba za su bakin suke ba su abin da suka bari a nan duniya tayo mutum mutuwa ta zo masa yana tunanin ga 'ya'yansa ƙanana ya wani hali za su shiga bayansa don wanda yake mummuni ne a nan take mala'iku za su zo gare shi cewa kakka damu da wannan 'ya'yan da za ka bari mu za mu kula ma da su na anna lazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah duk wani abin da ku bari a duniya mu za mu kula muku da su mu za mu kula muku da wannan abu to walamma wa'adal mu'minina inda Allah ya wa mu'minai alkawari sai kuma ya kawo narko ga kafirai da yake wannan zina kafaru to wannan zina kafaru amma wa'annan da suka kafarta bi ayatina suka kafarce da ayoyin Allah sai gulubim a zukatansu wa kazzabu suka karanta bi ayatina da ayoyin Allah bi alsinatihim da harsunansu ula'ika masu wannan sufa asabun nayin su ne yan wuta un biya faru su kan masu dawwama ne a ciki sun mahassa alal kitabi sannan kuma daga baya ubangiji ya keɓance waɗanda su an ba su littafi tun a baya wani ilimi wanda an ba su ilimi tun a baya ba da magana bil hidabi da aka fuskance su da magana ka anini bayan da an kawo magana ta kowa da kowa shi yasa anan a nufan nan ta mu akwai ketara kenan sun mahassa alal kitabi wal ilmi bil hidabi ba da ta anini فقال سيد ubangiji ya ce يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
to ya bani isra'ila ya ku banu isra'ila ya'yan isra'ilu wa ake nufi da ya'yan isra'ilu aulada ya akuba su ne ya'yan annabi akubu dan annabi isa dan annabi ibrahim man isra'ilu dinnan lakabi ne gare shi lakabi ne ga shi annabi akub abinda ake nufi da shi zababban bawa na Allah ko babban bawa na Allah babban bawa na Allah shi yasa asalin isra'ilu suna ne mai girma amma kuma abinda 'ya'yansa suke daga baya sai ya jawo sunan ya koma sunan zargi ko sunan suka da an ce wannan isra'ili ne sai zama an soke shi cewa mai aiki ne mummuna saboda ayyukan 'ya'yan nasa da suka yi munana na baya wannan kuma yake nuna tayarwa ko matashiya ga kowa cewa ka ringa tunkamu da cewa ai kai ga inda magabatan ka suke idan kai ka zo kai aiki mummuna sai ya zamo abin ya koma mummuna a hakkinka idan ta harta bi'aba'in lahum sharafun kulna sadaqata walakin isa ma waladu in ka ce za ka yi alfahari da cewa kai kana da iyaye iyayen da yake an tabbatar suna da ɗaukaka za mu ce gaskiya ne mun yadda iyayen ka maɗaukaka ne amma bai sama waladu wanda suka haifa kan bai abin nan ba albasa ba ta yi halin ruwa ba albasa ta fito daga ruwa amma ba ta laushi irin ba ta laushi irin na ruwa ba sai zamo yaji take to zukira an ambaci annabi yaqub da lagabinsa ne ta zakara auladuhu ma'ana don ƴaƴansa su ringa tuna ma'anar isra'ilu din nan cewa kakansu fa wani zaɓaɓɓen bawa ne na Allah mai biyayya kwarai ga Allah tabaraka wa ta'ala in ya so su ma su koyi da shi a wajen tsayawa su bauta ga Allah da tsarkake ayyukansu ga Allah tabaraka wa ta'ala a ya ku ɗayan Isra'il tsakkuru ni'imatiya ku tuna ni'imata allati an amtu alaikum wata ne ni'ima da ita gare ku bi ta'alimi ma la ya'lamu gairuku na sanar da ku abinda wani ku bai san shi ba a zamanin ku wani ku bai san shi ba wa idraki zamanin nabi da yadda ku kuka riski zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an muku wata ni'ima babba kun samu hada zamani da manzo sallallahu alaihi wa sallama aw ala abaikum ko wato ya zama kenan magana ana yi ne da banu isra'ilan da suke akwai su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ana magana da kakanninsu bane ko iyayensu aw ala abaikum ko ko ku tuna ni'imar da ne ga iyayenku da daga yadda aka tsere da su daga fir'auna wa ma ba'adahu da abin da yake ya afku bayan an tsere da su daga fir'auna ya za a yi ko ku tuna ni'imar shine ku tsaya ku gode wa wannan ni'imar da biyayya gare ni ba bawa ya ringa cewa ai Allah ya min ni'ima ba ko ya ringa na gode wa Allah bisa ni'ima eh ya min ni'ima kaza na gode masa ba wannan ake bukata ba haka ma abu ne mai kyau amma abin da ake bukata yanda malamin suke fada ai ashkuru sarful abdi ni'imatan lahi ila ma hulika li ajaliha bawa ya sarrafa ni'imar da Allah ya yi masa zuwa abin da aka yi wannan ni'imar saboda shi idan ka dau ni'imar da Allah ya yi ma kai abin da ba dan haka Allah ya ma wannan ni'imar ba to baka gode wa Allah ba in ka kwana kana ka gode wa Allah baka gode wa Allah gode wa Allah da zaka yi shine ka sarrafa ni'imar sa a inda yake ka sarrafa ta amma mata ka sarrafa ta a wani waje ko ka gode masa ba wa ku bi ahadi ku cika alkawarin da ne muku alkawarin da ke tsakanina da ku ku cika shi shi ne ku nisanci abin da din na hana ku ku yi biyayya ga umarni cikawa da alkawari abu ne babba musamman alkawarin da aka yi wa Allah Ya fi bil uhudi wa bil aimani la siyama akadun wafa'un bihi min azamil qurabi ka cika da duk abin da ka rantsa sai kai ko kuma alkawuran da kai ko tsakaninka ne da bayan Allah ballantana alkawarin da yake cikawa da shi yana daga mafi girman ibadu kai alkawari kullum za ta istighfari dari safa da da yamma wannan ibada ce babba ko ba ibada ce babba ba ibada ce babba kai alkawarin za ka yi salati ga annabi dari safa da yamma kai wa Allah alkawari babba ibada ce babba kai alkawarin za ka ce la ilaha illallah kalmar da manzo yake cewa afrul ba kuntu ana wannan bi'una min qabli la ilaha illallah yanzu wannan ibada ce babba ko ba ibada ce babba ba yanzu a za ka bari wani ya sanya cuce ka ya zo ya raba ka da wannan ya ce ma wai ai wannan ai ba daidai ba ne ai akwai wani abu daban akwai wani abu daban haba aw kufrun billahi an qala abdun mukhlisan la ilaha illa allah aw an istaghfara al ilaha yurji minhu kufrana ma janatu yadahu in yakun za ya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra tamadu ukubahu yanzu dan bawa ya tsaya yana ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai wani katon kauye dube ce cewa ya kafarsa wai abin da yake ba daidai bane kuma wai a ce wai za a saurari wannan da hankali ko anya ko mutumin da yace la ilaha illallah sai a ce ya kafarsa haba bayan Allah ai wannan shine kafircin to ai sai a ce kowa ma yayi wannan kafircin eh kowa ma yayi wannan kafircin in dai wannan shine kafircin in ya kun za ya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra tamadu uqubahu to ufi bi adikum gaba daya da riko abinda suka zo da shi shine a biyayya ga Allah a tsaya a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar tarika tijaniya gaba daya yanda Maulana Bashir Ibrahim yake faɗa radiyallahu ta'ala ai gaba daya ma cikin tarika tijaniya ba inda aka ce dole sai ka kiran shehu tijani sai ka kira sunan shehu tijani abin da yake ciki kawai istighfari salati da annabi sallallahu alaihi wasallam haylala فما فيه ذكر شيء أو ذكر غيره قول في لداء الأبد أين جوائي أولا ولدين شيني أين magani ga duk cuce-cucen da suke damun bawa to amma ka bari har wani ya raba ka da shi har wani ya raba ka da shi wai ya dauka wai ya dora ka kan wani abu haba ai wa au gobe a haji a cika alkawarin da ke tsakanin bawa da Allah ittinadin nawahi ta fuskar nisantar abinda Allah ya ne daga gare shi zahiran wa batinan da kuma biyayya umarni na Allah zahiran wa batina yana cikin alkawarin da ke tsakanina da ku ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ufi bi ahdikum in kuka yi haka ni ma na cika da alkawarin da ne muku alkawarin da kuka yi za ku yi min abin da kuka ce za ku yi min na ibada ku yi ni ma kuwa abin da nake zan muku na cika bisawa duk ta fuskar in ba ku lada بدخول الجنة تفكر شقاء الجنة da tsarka shiga aljanna sai ya sa yadda ake faɗa yadda ibnu baba yake faɗa a nazarin mutane soli ai ambatan zikiran nan na cikin ɗarika ai tsari ne da yake sadarwa da zuwa shirya kai tsaye domin ku bauta ce ga Allah ka cika wa Allah alkawarin da kai ne sai yasa ne zai hana Allah ya cika ma shi nasa alkawari ilam bi anna zikira hazal wurdi yahdun ila rashadi aynan yahdi ilam bi anna zikir hazal wurdi yahdun ila rashadi aynan yahdi wa iyaya farhabun ku ji tsorona irhabu ku ji tsoro na ku kiyaye dogon da murayi na shayi inda akwai abin da za ku ji tsoron in dai akwai abin da ya cancanta ko ya waje ba a ce bawa yana jin tsoron sa to Allah in ka ji tsoron Allah ko ka ji tsoron komai in wanda ya ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah to komai ma sai ya zama tsoron sa yake amma wanda yake bai ji tsoron Allah ba bai mai da lamarin Allah wani abu ba to shine fa sai Allah ya tasallada abubuwa da yawa a kansa amma dai ka tsaya ga Allah ya kafi karfin komai man hafa Allah hafa min kullu shay'in hafo ne ku ji tsoro na fitar tilofai a cikin barin cikawa wa gairihi da wani sadu na gairi ba wani na ba wannan ayar ta kunshi alkawari kyakkyawa ga wanda ya tsaya ga inda aka tsaye da shi ta kunshi narko kuma da azaba mai tsanani ga wanda ya bar inda aka sai da shi kuma ta shirar bisa cewa dole ne a tsaya a gode wa Allah dole ne bawa ya tsaya ya gode wa Allah Eh, yadda kuma ake faɗa wani dalili guda ko wani babban dalili da ya fi jawo bawa ya tsaya ya gode wa Allah shine ya ringa ganin girman ni'imar da Allah ya masa idan mutum yana rena ni'imar da aka yi masa yana hangen ni'imar da aka yi wani to ba zai iya gode wa Allah ba wata ran ko shi Abdul Hassan Shazali ko almajirin sa ne sai da Abdul Abbas Mursi yana muhadaba da ubangiji Allah ya tajalli gare shi sai yake tambayar ubangiji yace ya ubangiji ni yaushe ne za a ce na gode ma hakikanin gode ma sai ubangiji ya ce san da baka ga wanda aka yi wani ima ba kun ba kai ba in ka dubi cewa gaba ɗaya ma ai ba wani wanda ne wani ima sai kai to sannan ne ka gode ma sai ya ce a ya ubangiji ya za a ce ba wanda aka yi wani ima in ba ni ba ga manzanninka ga annabawanka ga waliyai ga malamai ga sarakai ga su mulki ga masu mulki ga masu kuɗi duk wannan ba ni ma kai musu ba sai ubangiji ya ce da shi to ai duk wa'annan saboda kai duk abin da na ba su saboda kai ne annabawan da manzannin abin da aka ba su wata kawo ba kai ba kai suka kawo shi yasa in ka ɗauka kai amfani da shi ai kai ka mori ba su manzanci kai ka ka mori ba su annabta malaman ilimin da aka ba su akan wa aka ba su ilimin ai aka su faɗa ma ne yasa an ka za kai aiki da abin da suka faɗa ma ba kai ka mori ilimin da aka ba su ba nema da aka yi musu ba don kai aka yi musu ba masu mulkin danwa aka kawo su domin ka don su kare ka ne don su kare ka ne ta yi kai baka isa komai ba amma saboda ana shayin masu mulki in sun an taɓa ka za su ce a shi yasa dole za a saurara ma inda a ce kowa shi zai kai da kansa wa zai kai ya zama kowa ya ka karfinsa ta su ta kai shi haka nan masu kudin masu kudin kana kwance kana bacci amma mai kudi ya kasa bacci yana kan hanya ya taho da kaya don ya kawo ma daga nisan duniya in ka siya ka mora waye wa aiki ba kai wa aiki ba ba kai wai wa aiki ba shi yasa ai duk abin da aka yi domin ka ne shi yasa ko yaushe bawa ya ringa ganin girman ni'imar da Allah ya masa ya ringa ganin girman ni'imar da Allah ya masa wala fa'i bil adi ayan nan ta kunshi cewa lalle a cika da alkawari wa annal mu'mina ta kunshi kuma cewa mu'mini ya kamata kada ya ji tsoron wani sai Allah yanda nan gaba Allah zai faɗa mana a gurare da yawa suratul azabi an faɗa annazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa aminu آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون wa aminu ku ba da gaskiya da ma anzaltu da abin da na saukar gare ku min alqur'ani ne daga qur'ani hala kaunihi halin zama wa qur'anin nan musaddiqa ne gaskatawa ne lima ma'akum ga littattafan da suke tare da ku littattafan da dacin Allah ya saukar muku qur'ani dai ya zo ya dace da su min at-taurati abin da yake tare da ku na daga at-taura a wajen cewa Allah ɗaya ne da kuma annabta da kistoshin da ya kawo wal mawa'id da alkawura wal adali bainan nas da cewa lalle a tsaya ai adalci tsakanin mutane ai adalci tsakanin mutane da kuma hani daga safan Allah cewa a duk wani abin da yake safan Allah to dole tafan Allah sun zo da wannan wala takunu awwala hizbin kafirin din ko ku zama ku ne farkon kungiya da za su kafirce da wannan littafi da na saukar kun fi duk sauran mutanen zamanin ku sani da cewa Allah zai sauka da Qur'ani to kada a ce ga Qur'anin ya zo a maimakon a ce ku kuka riga kowa ba da gaskiya da Qur'anin ku koma a'a ku ne farkon masu karyata Qur'anin ku kiyayi wannan matsayi daga man da aka ba su littafi domin wanda za su zo bayan ku za su biyayya ne gare ku shi yasa dalilin su zai zamo a kanku wala ta taru bi ayati kan ku ce za ku musanya samanan kalila amfani dan kankan iwaran yasira amfani dan kankan ne na duniya daga duniya bi ayati da kuma da ayoyi na farko amfanin nan kankani na duniya alati fi kitabikum wanda ta zo a littafin ku daga suwar manzo sallallahu alaihi wa sallama ko kuma kan ku ba da qur'ani don ku samu amfani kaɗan na duniya ku bar aiki da qur'ani don neman samun wata mamora ta duniya ko ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda yake ya zo da shi don cewa za a baka wani abu na duniya kan kaɗan a ce ka juya wani abu na ƙur'ani baya ko ka juya wani abu na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam baya to a kiyayi yin haka a kiyayi yin haka ai kada ku koye ta don jin tsoron don jin tsoron tserewa kubucewar abin da kuke samu min safa da ku daga na kasa da ku na daga shugabanci da dukiya aw mina rusha ko daga rashuwa ko daga rashuwa aw mina rusha ko daga rashuwa ya kawo samanu yana nufin wannan don dacewa da lafazin ishtarar wala tashtaru bi ayati eh shi yasa an kawo isti'ara ce isti'ara wadda aka yi karshehinta da ambatan abin da ya dace da musta'aru minhu an yi karshehin isti'ara da aka ambaci samanan kalila to da cewa to lati ta rubi ayati na fa'an kalilan ta sai zamo ba karshehin isti'ara ta zama mutlaka kenan a sannan wa iyaya fattaqun ku kiyaye lalle bawa ikiyayi Allah fattaku ku kiyaye ni din nan ni ne za ku kiyaye in kun tuku ta gida sha inda akwai abin da za ku kiyaye kwaku ne ku ji tsoro na bil iman da za a yi ko a ce an ji tsoron Allah a ba da gaskiya da shi a ba da gaskiya da duk abin da ya umarni a ba da gaskiya da shi wacce ba il haƙi a bi gaskiya duk inda gaskiya take duk inda gaskiya take a bi ta wal irari anid duniya da kau da kai daga duniya a kau da kai daga duniya kabbawa ya taɓa yadda duniya ko wani abu nata ya ja shi daga barin tsayawa a gaskiya yanzu tsayawa a kan doron gaskiya a duk irin yadda duniya za ta zo a kau da kai daga gare ta a fuskanci gaskiya ba an ce shi musulmi ko wanda yake mumini ko da ya imani da Allah ya zama a'a ba ya ɗaukar komai ko ba amfani da komai na duniya ba ba wannan ake nufi ba amma dai babban manufa shi ne kada duniyar ta tsare shi daga tsarin Allah kada duniyar ta tsare shi daga inda aka tsaye da shi a kai duk irin yadda duniyar za ta zo to kada ta matsar da shi daga wannan matsayin to Allah an kawo nutsu ko to alhamdulillah musalli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ubulika فهدنا سر الحق بالحق babi na shida a cikin wanka shi wannan ya kunshi fasalai har guda uku fasali na farko a cikin dalilai